الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode wa Allah da ya arzuta mu da yawan rai da lafiya da yalwa cikin soyayya ta manzon Allah da hidima ga addininsa har gashi Allah ya kawo mu shekara kuma ta zo za mu ci gaba da hidimar hadara annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta fassara diwanin maulan mu shehu kamar yadda aka saba cikin azumi lokaci ya yi yau gashi za mu fara wannan yau muna 27 ga watan ainihin sha'aban hijiran ma'aiki 1441 wanda kamar yau muka kammala na 1000 hijira da 440 yau gashi Allah ya kawo mu na da ɗayan wanda ya daidai da wato 21 ga watan hudu miladiya ishirin muna fatan yadda muka zauna lafiya Allah Ubangiji ya samu lafiya mu kuma gama lafiya kuma maimaita mana kuma maimaita mana cikin imani da karuwar soyayya da kuma cikakkiyar lafiya zahiran wa baɗina kuma muna daɗa neman taimakon Allah da kuma kamun kafa da manzon Allah wannan hali da muke ciki a duniya na annoba ta covid-19 Allah Ubangiji kawar da shi don albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sababinsa ne ya janyo keɓantaka da kuma rarrabuwa da nisanta da kaucewa tarurruka wanda gashi tafsiranmu da muka saba yi mu cika a masallaci shi bana ba zai yiwu ba muna keɓe ga mu a ɗaki ana ƙoƙarin gabatar da wannan hidima da fatan Allah ya ƙara wa annabi daraja kuma Allah ya ƙara mana imani da soyayyarsa Allah ya bar mu cikin hidimar addinin nan namu na musulunci da kuma wato ainihin ƙara tsayawa da bayyanarwa da martabobi da darajoji na annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kowa ya sani diwani shehu shi dai shehu ibrahim wani babban bawan Allah ne wanda yake babban masoyi kuma a cikin masoyan manzon Allah khadimi mai babban matsayi cikin manyan khadiman annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zamanto sanadi da wasu da ƙaruwa na soyayya da girmama annabi a duk duniyar musulunci ba mu da abin da za mu ce da shehu mu shehu ibrahim sai dai mu ce allah ya saka masa da alkhairi kuma abin da ya gina ya ginu ginin da ba zai rusu ba shi ne yake cewa hadamtun da zai kar'asa suhu wa innani bisirul mukaffa la yuhaddu bina'i abin da shehu ya shuka ya shuku kuma dashen ya dashi ya kama shi ne ke cewa garastu bi amdahin na bi sa'adati fa ya ɗiba amdahi wa ɗiba girasi mun shuku ya shuka ma Allah saka masa da alkhairi kuma shukar da ya banyata baya gushewa ilal abadi ana ci tana karuwa duniya tana zama lafiya ana cikin jin daɗi imani yana karuwa har shehu ya bigi ruhin halitta gaba ɗaya imai da mu muhammadawa sallallahu da shehu ibrahim bayani akan wannan bawan allah ba mu da lokacin yinsa shine babban halifa na maulan shehu ahmad tijani shine kuma babban magajin surrori na shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka masa da alkhairi Amin.
Allah ubangiji ya ƙara masa faila da karama Amin.
mu kuma almajiransa mabiya tafarkin da yake a kai tafarkin annabi Allah ya ƙara mana imani da soyayyarsa Amin.
yadda Allah ya gadon masa taraki da farmoshin Allah ubangiji mu ma ka ka ƙara mana taraki da farmoshin Amin.
a cikin hidima da soyayyar manzon Allah Sallallahu alaihi shehu ibrahim kullum ya gaji manzon allah ya gaji shehu mushehu amada tijani ko zabzabo ne kullum shehu gaba yake Alhamdulillah.
kullum shehu kullum sabo ne kullum sabo ne kowa kullum ƙara son shehu ake allah ubangiji ya saka masa da alheri Amin.
wannan shine kaɗan akan bayani na mai diwani tare da cewa shehu da kansa yana bayani za mu ta je in mun shiga diwani shi ko diwani wani babban littafi ne da al'umma muhammadiyya take alfahari da shi na yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ɗaya ne daga cikin manya-manyan littattafai da magabata suka rubuta a cikin yabon mai al'ummar shine annabi muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
sai diwani ya tare wata farala ya tare wata fifitaka ta sauran rubuce-rubucen masoya da magabata da majinkirta saboda shi diwani ya haɗe farko da tsakiya da ƙarshe a cikin yaban annabi Sallallahu alaihi wasallam.
da kuma buɗe martabarsa da darajojinsa da abubuwan da ake ji a cikin baitotin Mm.
komai adal rashin adalcin mai adalci ya san ba za a ji ba ba a ji ba irin wannan in dai ba magabata da suka gabata ba wanda suka rayu manyan mawakan da ake koyi da su suka zauna da manzon Allah to in ka cire su to zuwa in zuwa yau da gobe abin da ake ji cikin annabi abin da ake ji cikin annabi na darajoji da martabobi a diwani to ba dai a wani littafin ba saboda shi Allah ya sa wa wannan baitoci kabuli a gurin Allah da manzon Allah kuma annabi ya nannaɗe abubuwa ya sa ciki har ma maulan mu shehu yana gaya mana wato cewa idan kuma ka dubi abin da shehu ya faɗa za ka ga haka ne kowane baiti ɗaya na diwani za ka iya cewa kasida ce ta littafin wani malamin duk baiti ɗaya yana tare wato yabandi yabo ɗaya na kasira yana tare yabanni yabanni da yawa shi ne ce alaihi salatu lahi su masalamu wa ajma'u madahal hashimi wa uwallifu Mm.
to diwani kenan amma dai ta masu magana ga fili ga mai doki Kara lafiya.
Sai su kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa bara da ta shige muka karanta diwani muka yi sauka muka cika diwanin to bana aka juyo za mu fara daga farkon diwani Allah ya ba mu dacewa Amin.
kuma Allah ya ba mu ganewa Allah ya kara annabi daraja Amin.
abin da yake ciki za a ji gwargwadon abin da Allah ya haska mana da gwargwadon wujidani da zauki irin namu cikin manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
لا قارع النبض آمين بسم, نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا صلى محمد الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا إمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطعفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الح- تيسير الحمد الوصول.
لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم مم.
والقائل ولسوف يؤديك ربك فترضى مم.
ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد القائل من مدعني ولو ببيت كنت له شفيئا يوم القيامة وفي رواية من مدعني ولو ببيت كنت له شفيئا وشهيدا يوم القيامة مم.
نعم تيسير الوصول wannan diwani na farko na shehu shine mai suna taisirul wusuli Ila Sau- hadratin sau- rasul.
sauƙaƙe saduwa zuwa halaran nan ta manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama حرف العلف harafin alifi shehu ya ce أبى القلب إلا أن يكون متيما حلف غرام بالنبي محيما أبيت بليل تمي سهرا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل فيه لرق ليل وزيرتي نيام وجفلي كالمزاني بمغرما أنظم در اللوز في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء مناله أم به زينة الهدرات وقن وأزما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما فنشأته كنزية الحق وعده لذاك أتانا قاسما ومقسما فآي جميع الرسل آي محمد فمنه إليه كل شان معمما مواهب رب العرش طه محمد ورحمته والرحيم فأكرما بشير نذير مقسط وقاسم زواد كريم باسط الكف منعما مقفى أمين وفي الرسل مجتبى حبيب إله الأرش بدءا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نال ليل الجهل إذ كان مسلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وألما ووالله لا تلفي لأمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لن يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النما فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فبا حبيب الله بل غير ما وما فوقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومرحا منه قرص تجيلما فمر مدركي في اشتياق نبينا فقرام أمرا مستهلا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود الأمس يوما وعوما كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكن لهم قد غادروا متردما فعاصرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب وحزن لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى مسلم فصال مسرمدا وإزرام مسك الماء أمساك ملهما وإن قريشا أيبوه وصغروا وشق له ذا الجو بدرا معزما وردت له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما وحزم أحزابا برمية كفه فيا عجبا من رميه حين حزما حد الله أقواما بنور حوانكه وبسيف يد البدر من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومغنما يبيد جيوشا للدلال أرمرما فأما هداه العاد كرها وطاعة فورب وعزو أرشدا كل عمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي مختما وقد صار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال سابقون وعندنا لأكتب ختم هبو كنز المطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراط مقوما حرف العلف harafin alifi shehu ya ce Allah ya ƙara masa faida آمين أبا القلب alƙalbu zuciya nawa a baya ya ƙi komai da komai duk abin da zuciya yake so to ni na zuciya duk ya ƙi komai ba abin da zuciya na yake so sai dai sha'anin ma'aikin Allah zuciya na wani zuciyarsa na son girma wani na son kaza wani na to duk wani abin da ya da zuciya ɗan adam take so to ni tawa ta ƙi wannan abu mai zuciya na mu zuciya na yaƙi samu zama kaza ko zuciyar ya zama ɗa'a yaƙi komai yaƙi ya zama komai duk abin da za a ce zuciya tana so ta zama to shi zuciya na yaƙi إلا أن يكون متيما face sai dai zuciyar nan ya kasance abin bautarwa da wahalantarwa cikin soyayya da begen manzo Allah بالنبي da sababin annabi halifa خليفة غرامين بالنبي محيما muhayyaman na halifa garamin abokin ma'abocin bege مم.
muhayyaman abin gigitarwa bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallama أبيت بليل ina kwana bilailin tummi da dare cikakke saharana ina marashin bacci mana tun farkon dare ka gani har ƙarshen dare ina watsake ido na biyu
munshidan ina mai sabon waka da zikirin lazi ba da sababin a wato da ambaton wannan da hakika ya yi daɗi Bad'an farko wa mahtama.
da ƙarshe shine annabi muhammadu ya yi daɗi ya yi tsarki ya yi ɗaukaka farko da ƙarshe farkonsa daɗi da tsarki tsakiyarsa haka ƙarshensa haka annabi dukkaninsa tsarki ne da- to ambatansa ne na zaɓi nake nake nake nake yi cikin darare na na'am fajilu fihi alwurqa layli ina rigangento wato ainihin fihi cikin dare da a- wurƙar dirwa shine kurciyar dare ina rigangento da ita wajirati ya mun laili dare na abinda nake kenan wasu sajil fihi wurƙa laili dare na kuma aiki na kenan wajirati alhali maƙota na ya mun suna ta bacci wajafni kalmazani bi Amma magrama ni ko cikin daren na idanuwa na kalma zanibi kai ka ce in darare ne lokacin damuna dan kuka saboda shauƙi da ambaton manzo magaraman dan bege ga annabi Muhammadu unazzimu durral lafzi ina tsara lafazi lu'lu'i na lafazi mai kyau gwalagwalan fi kalmomi zikri wasfihi cikin ambaton sifan nan na manzo Allah wa ahsin bi wasfi albadri kyautata ya kai dan uwa koko al'adabin kyan nan na sifa wato ka kyautata bi wasfil badari da sifan nan na wata shine annabi Muhammadu durran wanda yake lu'ulu'i ne munazzama abin tsarawa muhammadu miftahul futuhati annabi Muhammadu shine mabudin nan na bude bude nan ne ya fara ambatan suna cika Muhammadu Mahmudi Muhammadu Masnadi Muhammadu Shuguli ko su kasuwa da mura ɗari bakwai da wani adadin annabi muhammadu shine mabudi na buɗe-buɗe Mm.
buɗe-buɗe buɗe-buɗen ma shine mabudinsu sai ana son a samu buɗi to buɗin ma shine mabudin buɗin
sayyidi futuhati Mm.
miftahul futuhati shugabana wa khatimu silkin rusli shine cikamaki kuma nazarin nan na manzannin Allah hatman cikawa muqaddama kuma shine abin gabatarwa kafin kowa shine manzon farko kuma shine ya cika manzannin shine farko shine karshe
bihi nala kullul anbiya imanalahum da shine annabawa baki ɗaya suka sako suka samu wato baya bayan su bihi zinatil hadaratu da shine hadarori ta yi ado alarori hudun nan hadaratullahi da hadaratul anbiya'i wa rusuli ko حضرات حضرات حضرات الأنبياء والرسل تبيكنا حضرات هود وحضرات الملائكة المقربين سي حضرات هود وحضرات عباد الله الصالحين Mm.
wannan hadarori hudu wato da manzon Allah ne ta yi ado wakir girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuci wa'azzima ka kuma girmama shi a fili sallallahu alaihi wasallama Mm, rasulun minal maula shi manzo ne daga Ubangiji Allah.
wa adamu lam yakun Tun alhali wa wulhal, tun annabi Adamu bai kasance ba ma'ana Allah ya yi shi manzo ne tun ba a halicci Adamu wa ba.
yabqa rasulan Ya faɗa hadisi ko Mm.
kuntu nabiyan ko wa Adamu bainar ruhi wal jasadi.
Mm.
da kuma hadisin kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wa dini bal kuntu nabiyan hina la adama wala ma'a wala dina wa ana qarifun bi nubuwati tun ba adamu nake manzo Mm. wa yabqa rasulan yana wanzuwa halin kasancewarsa kuma manzo manzancinsa wanzajje ne Mm.
ilal abadi ne rasulun Da'ima.
ne rasulun ne azaliyun abadiyun tun a azal annabi ne manzo ne na Allah ba wanda isan yaushe ya fara a- manzancin Allah kaɗai shi ya sani shi ne tun ba kowa ba komai yake manzo kuma da annabawa da manzanni in ai suna karewa da annabin da aka aiko wani tasa ta kare kenan a ma duniya idan kuma duk suka tattaru a lahira sai dai a ambace su da sunan annabawa manzanni isman amma shi kuma annabi ne a suna manzo ne a suna ko manzo ne a aikace shi annabtarsa da manzancinsa ba sa karewa har a alkiyama har ma an gama hukunci kowa ya tafi inna zai je har ma manzo ya zauna a aljanna dindindin annabi ne abadi
to mu'azzama abin girmamawa sallallahu alaihi wasallama fa nash'ahu kaga nash'a tashi da da rayuwa na manzon Allah kanziyatul haqqi taska ce ta ubangiji Allah wahadahu shi kadai lizaka atana saboda haka ne ya zo mana mana ya tashi cikin tsarin Allah Allah ne kawai tunda manzo farkon rayuwa tasa ta zahiri yana cikin wato ainihin tsarin Allah. Rayuwarsa kuma baɗiniya tun ta farkon wato kasancewarsa nurun lahi mushtaqun huwa nurun mushtaqun min nurillah. Da a cikin wannan a wato kanziya ne ta Allah. ta Allah taskar Allah yake ciki da inayar Allah da komai kuma rayuwar nan tasa kuma aka haife shi a maka shekarar giwa shekarar 63 ta zahiri ya koma zuwa mahalicinsa yana cikin kanziyatul haƙima na tsaro da kiyayewa ta Allah saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahasadansa sun yi yawa ya zama tun daga haihuwarsa masu fakonsa na yahudawa suke fakon kawar da shi har izuwa tashinsa har izuwa ya girma ya aure har izuwa Allah ya aiko shi ana ta fakonsa har ya hijira ana fakonsa ba ma dalilin ma da Allah ya ce ya yi ma izini ya hijira ya tafi ba kenan da za su halaka shi za su kashe shi annabi alaihi salatu wasalam Allah ya sanar da shi ya yaye masa kuma ya mai izini ya fita a wannan dare haka ya zo ya zauna a madina yahudawan najarana da kainuka'a ko duk ba fakon annabi suka yi ba har ya koma ga ubangiji har manzo Allah ya koma yana cikin kanziya kanziya ta Allah shine tsari da kuma kala'a kuma mun gani ai abin da ya faru saboda tsananin tsabar ai a madina ne ma tsaro sai da ma sahabbai suka rafkarsa kansu su bakwai biyu bakwai bakwai bakwai mutum bakwai za su kwana da annabi a gidan ma'aiki da tsaro wajen gefen masallaci ba ta inda wani mai shigowa zai shigo ya samu manzon Allah da rana kuma masu wannan aikin su suna haka suka hurra su ko ba mun ji an faɗa ba istimalin ma da ake da sunan su ko na tsaro hurra su nabi manzala sallallahu alaihi wasallama yayyaye ce ku tafi ku rabu da ni ku daina wani tsaro Allah zai tsare ni annabi yayye saboda shauki na hadiman annabi da hidimarsa sahabban nan suka ƙi suna da tsaye har sai da Allah ya saukar da wallahu ya asmuka minan nas sai maza Allah ya ce to ku zo ku jifa yayi alkawari shi zai tsare ni daga sharrin mutane sharrin yahudawa da ƙuraishawa maguzawa masu kawo farmaki da kuke tsoron nan to Allah ya yi alkawari don haka daga kowa ya tafi gida wannan yasa dole manzo Allah ya sallama sahabbai masu tsaro to shine taska ubangiji taskan ziyatul haƙi kenan da Allah shi kadai
lizaka atana saboda haka ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo mana qasiman yana mai rabon alkhairi gare mu wa muqassima yana mai yawan rabo gare mu fa ayu jami'i rusuli shehu ya ce kaga ayoyi da mu'jizozi da girmama girmama da ɗaukake ɗaukake na baki ɗayan manzanni ayu muhammadin ayoyi ne na annabi muhammadu daga gare ta ne aka ba su fa minhu ilaihi kullu sha'nin dukkanin wani sha'ani minhu daga manzon Allah ne ilaihi zuwa gare shi mu'ammama abun gamgamawa duka sha'anin farko da tsakiya da ƙarshe gamgama shi cakuɗe shi duka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mawahibu rabbil arshi shehu yace baye baye na ubangijin al'arshi taha duk wata baiwa da Allah iwa halitta kakaf ɗinta baki ɗaya da Muhammadu sallallahu alaihi shine annabi Muhammadu mawahibu rabbil arshi jumla ibtida'iyya habariyan da Muhammadu duk wani abin da kake ji ko ka sani ko baka sani ba in dai Allah ne ya bayar da shi ga halitta duniya da lahira wannan abun kaka ina cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine baiwar da Allah imana ƙara annabi daraja amin wa rahmatuhu shine kuma rahamar Allah wa huwa rahimu shine jin kai na Allah ga bayan fa Allah akrima girmama shi sallallahu alaihi wasallama shi bashirun mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah mai nazirun gargadi ne da wuta ga masu saban Allah muqsidun mai kuma adalci ne wa huwa shi qasimun mai rabo ne na alkhairi ga bayan Allah zawadun mai baiwa ne mai karimun girma ne da karamci wajen baiwa basidul Kafi kafi mai shimfiɗaɗɗen tafin hannu ne mai faɗin hannu ne mun'ima abin ni'imtawa kuma hannun nasa mun'iman abin ni'imtarwa ne yawwa ga faɗi ga taushi hannunsa kuma ga baiwa yawwa faɗi kenan
muqaffan shi abun bi ne aminun amanta duk bayan Allah shi suke bi shi ne mukaffan amintacce ne na Allah amintaccen bayan Allah ne وهو في الرسل taban مجتبى shi abin zaɓi ne firusuli cikin manzannin Allah nan za ka gane girmansa ka san dai annabawa sun fi kowa Mm.
mursalai suka fi annabawa to shi kuma ya fi mursalai shi ne ƙarshen zaɓi ƙarshen girma ƙarshen daraja shi mushtaban abin zaɓi ne cikin zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu su ne manzanni Mhm. wannan balaga ce irin ta shehu Yes.
sai aka dunkule maka abu guri ɗaya ba sai an ma lissafi ba shine shine mafifici a c- su annabawa misali sun fi dukkanin halitta baki ɗaya sannan kuma su kuma manzanni sun fi annabawa in ka taho kuma tun daga ƙasa musulmi shi ya fi kowa ya fi kafirai ya fi sauran halitta musul- mumini ya fi musulmi salihi ya fi muminai waliyi ya fi a cikin waliyan kuma ɗakuna ɗakuna hawa hawa kafin a tafi a kai can a shiga gidan annabawa da tafiya to su sai aka zo annaba su kuma duk suka fi ƙasa annaba su kuma sai suka su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a cikin su sai aka kwashi wasu guda ɗari uku da sha uku har da manzon Allah ciki a annabawan man har da shi su ɗari uku da sha uku sun fi waɗannan duka su kuma a ɗari uku da sha uku sai aka kwashi wasu su biyar ana ce musu ulul azami su kuma sun fi ɗari uku da sha uku a cikinsu su ne ibrahim ga musa ga annabi isa ga nuhu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khiyaru bani adama khamsatu fiyayyin ɗan adam biyar ne nuhu wa ibrahim mu- Ibr- wa musa wa isa ice wa muhammadu wa khairuhum muhammadu mafificin su duka Muhammadu shine shehu ya dunkula wannan duka ya ce mushtaban fir rusuli abin zaɓi ne shi a cikin manzanni حبيب إله الأرش masoyi ne kuma na ubangijin al'arshi بدءا farko o wa maktama.
maktama da macika shi ne ƙarshe وأبيض يستسقى الغمام Annabi بوجهه Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sifarsa abuyadun fari ne masharuban bil humrati Mm.
abin cakudawa da jaja-jaja sifarsa kenan abuyadu Yusuf kalgamamu an nemi shayarwar girgije bi wajihi da albarkacin wato fuskarsa wannan wannan sadarin shehu ya are shi na abu da na na na abu- abu nan ne eh, abbasu ne ko Eh, yake cewa wa abu ya ruyustas kalgamamu bi wajihi simalul yatama ismatul lil aramili ko abdul mutallabi eh, wannan baitin abdul mutallabi kakan annaba ko kuma wata ruwaya na abu ɗalibi ne shi shi fari ne yustas kalgamamu bi wajihi shehu ya ce به نار ليل الجهل da annabi Muhammadu ne da wato daren nan na jahilci nara ya yi إذ haske كان مظلما yayin da ya kasance abin dufantarwa duhu kirin قلوب جميع الخلق أحيا بنوره shehu a ya yara ya zuka ta taqdimul maf'ul alal fi'l wal fa'il مم.
ya raya zukatan nan na dukkanin halitta bi nurihi da haskensa wa alsunahum ahaya nan ya raya harasan su fa zakka sai tsarkake ta wa allama kuma ya sanar da ita Allah da wato gadarinsa da kaɗaita shi.
wa wallahi Shehu ya ce da Allah nake rantsuwa.
la tulfi li ahmada saniyan Ba ka samun na biyu li Ahmad daga annabi Ahmadu ka ji na suka san annabi.
mm.
Da Allah ka ji wannan harka.
yes Shehu, yes, yes.
kana bauɗewa shehu baka gane ma'aiki.
sallallahu Gaya wa kowa.
mm.
Babu kana samun na biyu cikin halitta, kakaf babu na biyun manzo Allah.
fa ahmadu Annabi Ahmadu.
fardun shi kaɗai ne talitilo jauharun kuma gwal ne na uhum, wani dunkulalle lan yuqassama da babu ana iya raba shi mm.
baya karɓar rabu don yukar sama mm.
ba a iya raba shi wani gwal ne dunkulalle da baya rabuwa shi kaɗai ne ba za a ce an rukurguza shi an ga irinsa a can an ga irinsa a can ba ba shi ba shi kaɗai ne tal baya fasuwa mm.
Mhm.
alaihi salatullahi Talatin Allah ya tabbata da manzo Allah.
kuma salamuhu Sannan gaisuwarsa ma'al ali tare da alayensa Wa sahabil kirami.
da sahabbai masu girma.
zawinnama Ma'abota ci gaba da samun farmoshin kullum alu da sabu kullum farmoshin suke saboda albarkacin manzo Allah.
sallallahu alaihi wasallama fa in tasaluni Shehu ya ce ya ku abokan magana ta in kuka tambaye ni.
an habibi kuka tambaye ni wane ne tambayar a bisa masoyina wane ne masoyina wa sayyidi waye shugabana fadaha habibullahi jawabi da nake baku wannan fa'un ita ake cewa fa'ul jawabi Mm.
kaga jawabi na a tambayan nan taku ɗaha masoyin Allah shine ainihin am- am- am- abibi nawa shine kuma shugabana mal gairu babu waninsa a gare ni ma babu shi wa ma
babu shi man farko nafayi kulli ne ma na biyu nafayi ne na takalili Wa- ma babu babu dai kaka wa ma babu ko kaka babu shi Mm.
Eh, ba kowa ba wani abin so gare ni masoyi nawa sai manzo Allah kuma shine shugaban nawa waninsa babu
fawqati shehu ya ce kaga lokaci na wa sa'ati da sa'o'i nawa saraftu li zikrihi duka na shuɗar da su wato lizikiri da sababin ambatan manzala wanda ya sashe wuce za ka iya cewa haɗa tafsirin ne ko kuma ziyadatul bayani ne ya ce wakati wa sa'ati Mm.
amma za ka iya yin tafsilin wakatu da sa'a ana cewa wakat wakati ina nufin lokacin da na san karfe nawa lokacin da ban sa- na san karfe nawa shine sa'ati lokuta na ta iya yin zuwa karfe goma ko karfe ɗaya na san karfe nawa ne lokacin agogo shi ake cewa sa'a amma wakatu shehu yana iya nufin lokacin ma da ban san karfe nawa ba ne yanzu Mm.
ko ko lokacin da na shiga wani yanayi da hali ban ma san a dare nake ba ko ko a rana dan shauki da yaban manzo Allah to waɗannan lokutan guda biyu nawa duka na shuɗar da su li zikiri idan ambatan manzo Allah salatan me kake yi a ambatan ce salati ga manzon Allah wa madhan da yabo salati yabo aikin kenan minhu qad sirtu jailama kar a ce a to ya shehu za ka ce kana yi duk da dai a halarar manzo Allah ba riya ba sanarwa duk in ka sanar ma ka ce a ji dan kayi duk an karba Mm.
to amma shehu dan ma ya kange wancan na yan a'alin zahirin Mm.
ce salatan wa madahan aiki na kenan to minhu ba na bane daga manzon Allah ne Mm.
shi sa na faɗa saboda yawan salati na da yabo na ga manzo Allah qad sirtu jailama lama sai na zamanto wata cikakke mai haske gama duniya daren goma sha hudu gidan kowa da shi yes inyas I did that.
gidan kowa ɗakin kowa da inyas Mm.
ka ƙi ne ka so ne da shehu Mm.
ka fahimta baka fahimta ba gidan kowa da shi sirtu jailaman Mm.
in ko mutum yana ganin ba haka ba ne to kamar a ce dar- wata daren goma sha hudu ya fito ya yi fau a sama ka gaya gidan suwaye don kin watan nan za a ce wannan watan baya tsakar gidanku babu shi wow to shi ibrahim kenan jalla ta'ala kara masa yadda amin na'am faman rama darki wannan dai ya nufin riskata fi yaƙi nabiyina cikin yabo na annabin mu faqad rama amran hakika wannan ya nemi labari mustahalan wanda yake abun korewa muharrama ga abun haramtawa Mm.
Ah, sai dai koyi kawai Allahu in dai akbar annabi kake so ko ka yaba ko ka samu kusanci ko ka samu shiga to kawai biyo wani kai koyi da shi Allahu akbar amma ba dai ka kai inna na je ba Mm.
wannan baiwa ce ta Allah shi kuma ya faɗa ne ta hadisin bi ni'matin lahi wannan ko ma'murun ne fi shar wa amma bi ni'matin rabbika fa hadis hatta hadisu bi ni'matin lahi shukrun in ka ce ba haka bane ai an ce wa man rama to kai ma faɗa mana kenan ai mutane na nan masu hankali ta na za a auna ka kai ka gidan mahaukata Mm.
o ce she- shewa a harka annabi la ilaha illallah a kuma wannan al'ummar gaskiya ne a wannan ƙarshen zamanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu rana akbar.
ila Eh, ka karanto ka kara ka rubuto ka ce ila a san ka rubuto doguwar aya ko za ka rubuto allahu la ilaha illa wa la ilaha qayyum za ka rubuta ayatul kursi ka ce ila Mm, ila me azim ko to ila alkiyama Mm.
shehu ibrahim kenan Mm. kamar rama maskal badr yauman sai shehu ya kawo tashbihi ta mi ce kamar wannan inufin kamo wata ne bi a ɗaya rana bi a subu'in da yan yatsunsa kawai yana zaune ga wata ya haske sama ya ce ya miƙa hannu bari ya kamo wata ai ba ce ba zai miƙa ba Haka.
ba ce ba zai ce a amma ya kama ma zai yiwu A'a.
to
wa man rama audal amsi ko ko wannan yauman inufin dawo da jiya yau yau mun fara karatunmu yau muna Da talata.
ranar talata ce ai ko jiya litinin na so ke litinin dawo da akwai mai haka wa'ai woman ko kuma kwanukan watan jiya ya dawo da su cikin watan yau aiwamu kenan Mm.
aiwamu in kai baka san yawmu ba ko ayyamu to ga a- aiwamu shehu ya bugo ta shi ibrahim eh ya ka duba m- m- wajen m- m- ma'ajim ka gani ko ka duba lisanin arabi ka ga inda aka kawo aiwamu daga yaumu Mm.
yaumu ga- m- m- ayyam ko yauman yaumu wahid ba da yau aiwamu kuma yaumun min ayyami shaharul ladhi mada to aiwamu kenan wa aiwama ko mutum ya nufin jiya watan nan na rajab akwai abin da muka so mu yi amma ban samu damar yi baran sha shida ga watan rajab amma ga mu mun shigo ram- mm, mun mun shigo cikin sha'aban to kai rajab kwanukan rajab dawo da akwai mai yin haka su waliyan Allah suna magana fa sai imani Mm.
ka fahimci me suke nufi tukunna ma fahimtar sai salihi in waliyi na magana ka fahimta ka gane ba zancen yarda ba ko kuma a'a ka gane me ake nufi a maganar ba mai fahimtar magana su sai salihai kuma ba mai yadda ka ji ka yi bilibin sai waliyi dan uwansu Allahu akbar kuma sun cika sun kai sun cika ba sa neman a yarda Mm.
Oh, kaji ana neman ina magana ina so sai ka ga sai ka yarda to bata bata tafi ba kenan ba aka duk abin da zaka ji shehu ya faɗa ai kana jin maganganun da bayanan ba mai neman wani ya yarda ba ne cike yardarka da rashin yardarka duk ɗaya ne kai ta shafa Mm.
kamar rama darkal wasfi aidan kamar wanda inifin riskar sufa ne na manzon Allah ba ɗiniyan nan
tadattaru ce duk sufofin annabi muhimman sufar da Allah ya yi wa manzo Allah da darajoji sai ya faɗe su sai ya riske su kowane ne wanda duk ya nufi wannan kamar wannan kamar wannan wanda yace zai riske ni kamar wannan ya nufi wannan ne ka san ko sa- sifat muhammadiyan nan da kuma haƙiƙa muhammadiyya la tudraku ne ba ta riskuwa duk waliyai kowa iya matsayinsa yake cafa kowa iya abin da ya sa shehu tijjani ya fi kowa a waliyai na al'umma bayan sahabban annabi shine ya fi kowa samun kwankwada da riskar wannan haƙiƙa muhammadiyya da ausafuhu asaniya daga halarar kakansa annabi muhammadu ya zama khatimul auliya'i ya zama ya fi kowa tafa daga gunsa ake samu ma in ka ji ana fadan fadan ana ana inda inda ba a zo an haɗu da shehu tijjani ba ta nan ake samu kowa kuma sai ya zuƙa gwargwadon matsayinsa da martabarsa da shigarsa da zauƙinsa da wujidaninsa cikin halaran manzon Allah to kamar wanne ce sai ya sanar ya samu kakaf to kamar zai riske ni to kamar wanne ce sai ya zo da sufan nan ne ta ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama baki ɗaya ta ba mai iya annabi duka shi ma ya faɗa wani ubangiji na kowane ne bai san hakikanin wato nake ba hakikan kunhiya ta wa muhammadiyya ba wanda ya santa gaba ɗayanta sai mahalicci na
kadaksaru hakika bayan Allah sun yawaita cikin ambato wato na sifofi na manza Allah walakin nahum sai dai hakika cewa su kad gadaru mutaraddama hakika sun go- sun juya sun bar kogin ambaton sifofi da darajoji na manzon Allah sun yi wanka sun yi funjin funjin amma sun bar kogin nan mutaraddaman abin dankantarwa dankan shi kogin duka kauna da suka shiga suna laliban su gano ya abin yake suka yi iya wankan da funjin-funjin ɗin da za su yi suka yi suka gama kaf kogin ko motsi bai ba bai san ma an shiga ba kaga maganar hadisin la kun gairu la ya rufu haƙiƙati ku gairu rabbi ko ba wanda ya san haƙiƙa wani ubangiji na bai san haƙiƙata ba yau kun hudun nan kun hudun nan na hadisin ina nufin hakika kun hiyatawa hakikatawa muhammadiya ba wanda ya san hakikar nan wani ubangiji na bai santa ba kowa lasa yake gwargwadon matsayinsa a cikin halarar har ma kogin an shiga duka an yi wanka kowa ya iyo ya funjin-funjin amma kogin dankan ko motsawa kogin bai san ma an shiga ba annabi muhammadu sai Allah.
Fa'asartu hubbal Mustafa.
Shehu ya ce na zaɓi soyayyen nan ta abin zaben Allah.
Duna gairihi.
Koma bayan son waninsa mana ban zaɓi son waninsa ba.
Walau umma kulsumin.
Ko da umma kulsumu ne mana santa yassa ce.
Walau kana Maryama.
Ko da Maryama ne. To abin da mutum zai gane larabcin na shehu. walau umma kulsumin walau kana maryama wa zai ce ba ce walau kana ta maryama ba ko a'a hubba din ne shi kanan yana magana kan hubbu ne walau kana hubbu maryama walau kana hubbu umma kulsumin laulal makaduratu makaduri ne wannan an abinda kanan take aiki a kansa mahazufi ne to sai ga wani dan dan ƙarya arabiya yana neman shiga fada kwarin gogau to walau kana hubu ko da soyayyar maryam ne shine abin da shehu yake nufi ka san dai abin so ga mutum dai ba kamar da yawwa to to shi shehu ba ruwansa da maganar da saboda kamala imani dan mun ga hadisin dai sai na Umar ko alana alana ya Umar to wannan ce shehu ya kai Allah mun gode.
Amin. Fa wallahi ma fil qalbi hazzul li ghairi.
Ya Allah nake rantsuwa babu rabo na wani manzo Allah fil qalbi a cikin zuciyata rabo na wani annabi babu shi a zuciyata. sai manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam fa gairu rasulillahi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa li ta'lama
babu shi no yawwa adim babu shi wani annabi kawai babu laisa kenan na faɗi wannan ne lita alama domin kai abokin magana ta ka yi sani wani annaba gunmu zero ne
ashara ila muznin shehu ice manzo Allah sai iltifati izuwa ambaton mu'jizozin sa an baka sani ba shine wannan da inuni izuwa girgije fasala musar madan sai girgijen nan ya kwararar da ruwa musar madan yana abun wato dawamar wazuba hadisin hudu ba ko na juma'a ana cikin um, hudubar juma'a ga zafi ga fari ga ba abinci ga dabbobi ga ana, ana huduba ana huduba sai wani daga sahabbai sai tashi ce ya rasulallah ya roƙan mana Allah ya shayar da mu ga munan ga dabbobi ga mu ba abinci ga ba ruwa ga ga tsirrai ya bushe ya rasulallah ya roƙi Allah a shayar da mu kasan shi manzo Allah shi kadai ne daga hususiyar sai yake iya magana yana hudu ba ya amsa ko ya magana ko ya gyara ba limamin da yana hudu ba zai magana sai manzon Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya saurare shi sai annabi kafin ya ci gaba yana hudu ba sai ya ce Allahumma aski ibadaka wa ahyi baladakal mayyita Allah shayar da bayanka ubangiji Allah ka raye garinka matacce shine wato gari babu ruwa a bushe sai annabi ya ci gaba da hudu ba ma'aiki na faɗin wannan Anas dan Maliku radiyallahu anhu shi ya rawaito hadisin sai ya ce muna nan tare da ma'aiki ana huduban nan rana kar ba wani alama jido ko hadari ko wani alama na komai daga sama simul hasken rana ya yi zafi ma annabi na cewa allahumma aske ibadaka wa a'i baladakal mayit shayar da bayanka Allah ka raye garinka matacce ina faɗin wannan take sai ce sai muka ji kawai sama ta canja sai muka ji rugugugugu sai wani jido taso daga gabas ya gifta take sai ruwa sharkab kafin ma'aiki ya gama mambari ruwa ya jike har ma har ma yake cewa aka yi sallah cikin ruwa ya ce bungushe wannan kallon annabi ruwa ya jika shi gemunsa yana ta shatatar da ruwa tun da aka fara ruwan nan ruwa bai tsagaita ba idinga karuwa ruwa idinga yawa shine ainihin aka, aka ci gaba da ruwan har zuwa sati a haka aka fito ana wannan ruwa mai tsabai yawa kwana bakwai an gamu da tsarewar gida ta kofi kofi na kofi na ubangiji kwana bakwai ba mai fita ruwa ya yi yawa ana cikin wannan ruwayar da anas ya kuma ya ce da sati ya zo an annabi na hudu ba sai ya ce sai wannan bawan Allah augairu ko waninsa akwai shakkun rawi wannan ne ko wani sai wani tashi ya kuma ce ya rasulallahi yake cewa wato dukiyoyi sun halaka da sababin ruwa babu fita ba ko zuwa ko ina ga shirmarin fita a samu abinci ya wuya ta ya rasulallahi ruwan nan ya rasulallahi ya yawa a roƙan mana ubangiji kamewar ruwan nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato hawalaina wala alaina ya rabbi alal ashjari wal akamami wa alal jibali Allah ruwan nan ya je gefenmu ko wa maragati sha'ar ya je gefenmu ya Allah ruwa ya je gefenmu ya je kan duwar watsu da kan bishiyoyi da to kaga anan hawalaina annabi bai ce a daina ruwa ba a gefenmu to gane wannan hadisin sai ka gane cewa ruwan nan ba a ɗauke shi ba tun waccan addu'ar an karɓe ta ba a daina ruwan ba yana nan yana zuba. ruwan nan ba zai daina zuba ba musarmadan fasala musarmadan abin dawwamar wa zuba ila yawmul qiyamati wannan ruwan ba za a daina shi ba ba zai tsagaita ba wannan ruwan da za a ce yanzu a dauke da alkiyama ta tashi to ruwan zai ta kwarara yana zuba ne shi sa shehu yace fasala ruwan ya musarmadan abin dawwamar izrama maskal ma'i yayin da manzo ya so kamewar ruwan daga barin gari daga barin mutane amsaka sai ruwan ya kame mulhaman yana abin kimsawa ilhama ya yi ladabi umarnin annabi shine sai Allah annabi ya ce ruwan ya je gefen mu shine ake yin sa a bayan duniya har yau ana nan ina zuba ruwayar bai haƙi ina nan ruwan ana yi a bayan duniya ba kan mutane ba da sababin addu'ar manzon Allah
wa izrama maskal ma'i amsaka mulhama na gama
wa inna quraishan hakika ƙurayshawa ayyabuhu sun aibata manzo wa Allah sakkaru sun kuma kaskantar da shi wa shukka lahu zal jaw kaga wannan ina ma iltifati zuwa halin annabi da izayar da ya gamu da ita saboda Allah Mm.
sun aibata shi sun kaskantar da shi sun ce mai yaro addinin yara To, amma annabi bai damu ba yana kan aikin Allah to haka ya kamata mu tsaya mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
in dai Allah aka dosa duk iza yadda bawa zai gamu da ita bismillah ta dada ƙara masa himma da ƙarfi ba yin baya baya ba yawwa wa iskan zabu
wa shukka lahu ah, wa ruttat lahu wa shamsun.
shuka lahu zal- wa shuka lahu aka tsage ga manzon Allah wata mu'jiza kenan zal jaw Wa- badran wannan sararin na sama badaran Mm.
a badali na ishtimali shehu ya ce an tsage sararin saman nan ga- ga manzon Allah ce badaran watan aka tsage masa yayin da su- suka nemi a tsage wata annabi ya nemi Allah ya tsage masa wata ya tsage masa ya ɗaya ya sauka ya shigo ta rigar manzon Allah ya fita ta nan ya sauka a jabalu safa ɗaya ya sauka a kan jabalu abi kubaisu na maka kowa ya gani
mu'azzama al'alama ma alkiyama ta matso Allah ya ce ka tarabata sa'atu wan shaqqal qamar Mm.
eh tsagewar wata alama ce ta kusantowa alkiyama abin wa girmamawa ruddat lahu shamsun an juyar da wato rana ga manzo Allah bu'aida gurubiha bayan ta yi gurubi ta faɗi
wa iz kazzabu qad anzala al-haqqu iya muhkama iya wannan wannan hadisin maganar sayyidina ali lokacin da ana wahayi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wannan hadisan wanda su ingantattun mu'jizozi na manzon Allah wanda zaka gani ma imamu nabahani ya ambace shi a cikin littafinsa ko mu'jizat din nan wani ma littafi mai mu'ujizodi dubu dinnan sun ambace duka cewar sayyidina ali da manzo Allah ya ya fada cinya an sayyidina ali ana- ana wahayi wahayi yana zuwa yana karɓar saƙon Allah lokacin da aka gama ma'aiki yana tashi rana ta faɗi saboda tsananin bin Allah da san Allah manzon Allah yana tashi ya ce aliyu ka yi sallar la'asar kuwa ce ya rasulullahi ban yi ba sai ina ganin ai ladabi ne ka san dama sai na ali shine shugaban sufaye kuma ladabi ya zaɓa sama da umarni sai ya ce ai ba zan iya ajiye kan tashi in sallah ba ya rasulallah Allahu akbar sai ce ba kai sallah ba sai sai sai manzo Allah ya ce ya Allah ka dawo da rana domin Aliyu ya yi sallah Allahu akbar rana ga magarba ta yi rana ta faɗi fa kawai sai ga rana ta yi tar ta dawo fau lokacin la'asar manzo Allah da sai na Ali suka tashi suka yi jam'i suka yi la'asar suka gama komai sannan manzo Allah ya umarci rana ta koma sannan rana tar ta koma magarba akai magarba ruddallahu shamsun bu'aida gurubiha kenan
wa iz kazzabu kuma kowa duka nahiyoyi duniya kowa ya ga wannan Mm.
wa iskan zabu yayin da suka sarrafantar da wannan قد mu'jiza أنزل الحق hakika محكما ubangiji Allah ya saukantar da hukunci wato mukaman abin kyautatawa kaga sai al a- bala- a- a- a- a- magana shehu sai eh, wato mafa'uli ya zama to gogagge ko kuma amma sifarsa ta zama tabbat- tabbatacciya kar anzalal haƙu hukuman muhukaman ko hukunci abin kyautatawa shine sai izini akan yaki
وهزم أحزابا ya wargaza ta tarke don na ainihin wato taron kafirai برمية كفه da jifan nan na tafinsa ba haddama ba hazzama Mm.
Mhm.
فيا عجبا ya al dal ne kai mai da shi zaira ya al'ajabin wato ainihin mm, fa ya ajaban ya Min rami.
al'ajabi min ramihi na daga jifan nan na tafinsa حين هزم yayin da ainihin suka wargaje su ta tarkiyar nan na kafiran wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama Eh, kaji kaji kaji kaji tajallil fana'i kenan.
Mm.
Eh, Allah ne ya ce shi ya jifa ba kai kai jifan ba ya rasulullah ubangiji ne ya jifa shi sa suka wargaje suka tarwatse na'am hadallahu aqwaman ubangiji Allah ya shiryaci jama'u bi nuri khawariki da hawarikin da wato hasken nan na mu'jizozinsa wa bi sayfi hadil badru Mm.
man kana azrama wato albadaru wata shine annabi muhammadu ya hadi yana shiryatar da man kana ajraman wanda ya kasance mafi mujirmanci bi saifi da takobi yufidu uluman shine ana zaka gane adadin wanda suka samu shirya suka bi Allah Mm.
ta hannun manzon Allah kaso uku ne kaso uku ne cikin a goma kaso takwas ɗabi'o'in annabi da halayensa na ƙwarai su ne suka shigar da bayi zuwa cikin addini kaso biyu ɗaya suka ga mu'ujizozi suka gigita suka miƙa wuya kaso ɗaya kuma suka ji tsoron yaƙi da farmaki da annabi zai kai wanda suka ƙibin Allah suka bi ya shirya wato ya shiryatar da man kana a jarama bisaifi da takobi yufidu uluman yana fa'idantar da ilmai ga bayan Allah da suka yi imani fa'idatin ilman kuma masu wa kwarara maknama da ganimomi maganimanta da yawa duka yana fa'ina fa'idantar da bayan Allah masu imani yufidu Dan juyushan yana kuma halakar da rundunoni na yaƙi aramraman masu yawa dalali na bata takewar gala su halakar da su sai manzon Allah fa amma hudahu al-arda wato shiryarsa ya gama kakab ɗin ƙasa karhan wa tila ta'atan da kuma ɗa'a wasu sun bi karan wasu kuma sun miƙa wuya ɗa'atan suna masu bi fa urbun wa larabawa uzbun da bai bayi Arshadar kulla.
manzo ya shiryatar da duk ammama gam gama baki ɗayansu wa hatta atana ad-dinu Shehu ya ce dai addini na annabi shine addinin musulunci ya zo wal mana ilmu da ilimi mun Wattuqa.
gode Allah da tsoron Allah duka ya zo mana daga manzo Allah.
walillahi shukrun Godiya ta tabbata ga Allah da ya kaddara mana samun yarda da addini da samun tsoron Allah da ilimi da aiki da shi.
din nabi muhattama Godiya da yabawa abin lallaitawa ce bin nabi ga annabi Muhammadu domin shi ne wasiɗatul uzuma shi ya zo mana da komai ba dan shi ba da ba za mu samu ba Allah ya ƙara annabi daraja.
آمين وقد صار فينا Filal المسلمون Hakika daga cikin farala Allah da imana a cikin mu gashi an musulmai sun kasance a gare mu.
وعندنا Gare mu a gun mu.
أئمة علم akwai jagorori shugabanni na ilimi yana nufin wannan masu mazhabobin nan namu hudun nan Mm.
ka gani imam malik abu hanifa ahmad da imam shafi'i ayyummatu ilimi kenan mun same su a cikin mu ne dan farala da albarkacin manzo Allah صالحون تكرما waɗannan bayan Allah ne na ƙwarai Allah ya ba mu su ne takarruman dan girmamawa gare mu saboda albarkacin annabi Muhammad وفينا رجال kai a cikinmu ma akwai wasu mazaje bayan Allah narkaku masoya masu yabo cikin manza Allah سابقون wanda suka rigaye mu a cikin hanyar manya-manyan bayan Allah وعندنا girmamawa ce wana jinjina musu Mm.
irin su Abdullahi dan rawa hata Mm.
irin sabit bin eh, eh, Hassan bin sabiti irin su wato sayyida safiya irin su zuhairu irin su ka'abu manya-manyan mawaƙan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suka biyo baya bayan su irin su ainihin halabi irin su sayyidi mahmud ko eh, da irin su abubakar dan warraku irin su wato ainihin shehu ahmad alfazazi irin su shehu yusufu na bahani irin su yau abdulgani na bilisi irin waɗannan manya-manyan da irin su imamul busiri muhammadu dan sa'idu irin waɗannan bayi bayan waɗannan duk girma masu shehu yake fa da kamba masu saboda ladabi da girmama magabata yana jinjina musu yana Allah ya saka musu da alheri.
Amin.
mun same su ne a cikin mu saboda ne saboda albarkacin annabi da farala Allah
وعندنا kai a wajen mu dai لأكتب ختم akwai cikamaki na kudubai ɗungurungun saboda anna- saboda annaba Allah ya girmama mu da ba mu maulan mu shewa mu da tijani habu kanzan shi shi ko shehu tijjani kaddara shi wata taska ce ta Allah mudal saman abu boyewa ba wanda ya san me take ciki sai Allah sai manzon Allah shehu tijjani tajallahu ta'ala ana kirgen malamai a wannan al'umma in dai ka cire sahabbai na annabi aka ambaci shehu tijjani an gama Allahu akbar in kana neman masoya annabi masana annabi masu bayani waye annabi in ka cire sahabban annabi aka zo aka ambaci shehu tijjani an gama kowa ta gunsa yake sha Allahu akbar Eh, shehu tijjani kenan to da haka kar ya zo abin su tabbai su Allahu tabbai zo Akbar.
kansa dungurungun bayan an ambaci shehu tijjani ba wata kuma abin da za a ambata an tike
salatun salati Wa kaji kenan.
taslimun.
Da taslimi na Allah ala daha ahmadin tabbata a bisa da Ahmadu wa alin da alaye wa ashabin sahabbai siratan muqawwama alu da sabu ko su ta farki ne mukawwaman abin daidaitawa Allah ya kara yadda gare su Allah kuma ya kara mana san su amin alhamdulillah ya kara annabi daraja alhamdulillah